muna cikin babu husnul khulq babun da ke bayani akan kyawawan hali kyawawan ɗabi'u da kuma tasirinsa a addini da kuma tasirinsa a rayuwa gabaki ɗaya حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الحادي عن أمر بن شعيب عن أبيه الليث نوع الليث بن سعد عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول kun san malamai suna da magana a game da hadisin amrun sha'ibin anabihi an jaddihi an ce an ce wasu da yawa ba su inganta to amma wannan yana daga cikin wanda ya inganta mun gane ya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli ya ji annabi sallallahu alaihi yana cewa ukhbirukum bi ahabbikum ilayya bari in ba ku labarin waɗanda na fi so a cikin ku wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati sannan waɗanda za su fi kusa da ni a wajen zama ranar lahira wanda ga gidansu ga na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa mu a cikin su sunewa fa sakata al-qawmu da manzon sa mai kawo nan kaga nan kamar ba tambaya yayi ba ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah zan ba ku labarin waɗanda na fi so a cikinku sannan waɗanda za su fi kusa da ni a wajen zama a ranar lahira daga nan sai annabi sama ya shigo fa sakata alqawmu sai mutane duk da ake zaune a majalisin annabi sama sai suka yi shiru kowa ya dawo da kunnensa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hariri ke cewa a makama abu zaid ya ce ar'ini sam'aka ba na aran kunnuwanka ar'ini sam'aka karkato da kunnuwanka gare ni ba ni kunnuwanka an ce sarki sarki kunnen ka nawa yace kunne na biyu yaji to ƙara yace ƙara ko da ganyen gwada ne shi na ƙara da abin da Allah bai bani ba sai ce ƙara ko da ganyen gwada ne sai to na ƙara kaga dama duk abin ƙarya ne bai ƙaran bai ce ya ƙara ko fa'adaha marratayn aw thalathan shikenan sai maimaita haka manzo sama ya ƙara maimaitawa kamar sai suka fahimci tambaya ce so biyu ko so uku shi kuma manzon sama dama daga cikin uslubin magana sa manzon sama yakan maimaita magana saboda me saboda a fahimci abin da yake faɗa na na ishe ta ce manzo Allah sama ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusridu al-kalama kasardikum hada manzon sama baya magana zar zar irin yadda kuke yi ana lugudan kalmomi manzon sama in zai faɗi abu sai ya maimaita da yi uƙala minhu don a fahimci abin da yake nufi to ya maimaita so biyu ala ukhbirukum kai ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyama ya maimaita haka har so uku ko so biyu qala al-qawm na'am ya rasulullah sai duk mutane suka ce eh ya manzo Allah a bamu labari man sai kowa ya shuka kowa na so ya ji kila ma يظنون أنه يذكر الأسماء أو يذكر الأشخاص بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم zai za su zata kila zai faɗi kowa ne ce wane da ba wane da wane da wane domin akwai inda manzo ta sama ya faɗi haka ko Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi manzo Allah sallama wa ka fi so manzo Allah sallama ya ce Aisha na na Aisha na fi so ya ce minar rijali fa ya ce abuha ce babanta na fi so a cikin mazaje amma malamai nan kamar ibn al-qayyim a cikin bada'ul fawaid yace ire-iren waɗannan hadisan suna buƙatar tafsiri har ya ba mu wata ka'ida in ka fahimce ta za ta taimake ka sun ce yace at-tabdil biduni tafsir la yastaqim ka'ida ce mai muhimmanci at-tabdil biduni tafsir la yastaqim kana son ka nuna fifikon wani akan wani ba tare da ka rarrabe ka ce in ta bangare kaza to ya fi wani ya kulla wannan babu ne tsakanin na ishi da na fatima wa tafi daraja a cin badawi fawa'i shi da na na ishi da na fatima wa tafi falala wa tafi daraja to shine sai ba mu wannan ka'ida at-tafdil biduni tafsil la yastaqi idan kana son ka ce wane ya fi wane to kai tafsili sai ka ce ta bangare kaza in an kalli kaza wane ya fi wane in kuma an kalli kaza wane ya fi wane mun gane tana da kyau wannan ka'ida to sai manzon sama ya ce innama bu'idan sai ya ce ahsanukum khuluqa shikenan wanda ya fi ku kyan ɗabi'a wanda ya fi ku kyan hali ya fi iya mu'amala da mutane ya fi rike amana ya fi faɗin gaskiya ya fi adalci to wannan shine annabi sama ya fi son sa kun ga ka'ida kenan so daga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a cikin al'ummar sa gabaki daya kuma zai zama kusa da annabi sama ranar lahira zai yi makwabtaka da annabi sallama shine wanda ya fi kyautata ɗabi'u kaga wanda ya fi imani kenan domin imani ɗabi'a ce kyakkyawa tauhidi wanda ya fi sallah wanda ya fi rikon amana wanda ya fi rikon alkawari wanda ya fi taimakon makwabci wanda ya fi ɗaukan nauyin marayu duk wannan suna cin mahashinul akhlaqi suna cin al akhlaqul fadila suna cin al akhlaqul hasana suna cin al khulqul hasan kyakkyawar dabi'a suna cin makarimul akhlaqi من غاني حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز عبد العزيز بن محمد أم محمد بن أجلان عن القعقاء بن حكيم عن أبي صالح الشماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة يشي من زال سسم يشي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق لأتمم صالح الأخلاق أن أيكونني لأتمم صالح الأخلاق دومين إن شك كاوا وان لبيئو لبيئون سقة كاو to su aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika su duk annabawa sun zo da kyawawan ɗabi'u amma manzon sama ne zo ya cika duk annabawa tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa annabi isa alaihi salam dukkanin su sun zo da kyawawan ɗabi'u ne ba wani annabin da ya zo da mummunar ɗabi'a amma manzon Allah sallallahu ya zo ne li utimmima salihal akhlaqi domin in cika ɗabi'u waɗanda suka fi kyau annabi sama ya buga mana misalin matsayinsa ya ce misalinsa da annabawan da suka gabace shi kamar misalin wani ne gini gida mai kyau a unguwa mai kyau shi kenan sai mutane duk wanda ya zo wuce sai a cinci rundo ana kallo amma dukkanin su sai su hango wani rami sai su ce ka wannan ramin shi kadai ne matsala da an cike wannan ramin da gidan nan ya cika yace to ni ne nazo na cike wannan ramin manzon sama ne zai cika wannan gidan ga baki ɗaya so da kaga ba za ka zama mai imani da annabi sama ba sai kai imani da annabawan da suka gabata daga cikin istinbatin da za ka yi a cikin waɗannan hadisan kenan so daga li'utam li'utam mima salih al-akhlaqi dan in cika ɗabi'u waɗanda suke masu kyau masu daraja wannan hadisi ne sahihi حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أغوة عن عائشة وأن حديث ابن شهاب الزهري يروي تولد أغوة بن الزبير أغوة يروي تولد ما مرسى واتو إن نرسل عن عائشة رضي الله تعالى عنها تتشي أنها قالت تتشي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ba a taɓa ba annabi sama zaɓin wasu abubuwa guda biyu ba illa tara ai huma face sai annabi ya zaɓi wanda ya fi sauƙi malam ya kuni isma matukar ɗayan ba saɓo ba ne so daga daga cikin mahasinul akhlaqi akwai at-taysir akwai at-taysir shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin al-khasa'isul islam khasa'isul islam al-amma yana ɗaya daga cikin abin da musulunci yake banta da su at-taysir yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru yassiru fi ta'alimi wa bashiru fi da'awa a wajen karantar da mutane ku sauƙaƙa a wajen da'awa ku yi mutane bishara ko yassiru fil fatwa wa bashiru fi da'awa a wajen fatawa ku ba da sauƙi ka zama kai kullum shine kai kai ka zafafa ma jama'a shi kenan a'a in abu wani an ce wajibi ne wani an ce mustahabbi ne kuma akwai mashakka a cikinsa da yawa to a zaɓi cewa mustahabbi ne ya fi a ce wajibi ne har malamanmu na usulu suna da saɓani akan wannan ka'i akan wannan suka ce idan salafa amrani ahaduhuma aisaru wal akharu ahwatu ayyuhuma yuqaddam al aisaru aw al ahwatu idan abubuwa guda biyu suka zo suka saba ɗaya aisar yadda suke cewa aisar ya fi sauki ɗaya kuma ahwat ahwat shine ka yi domin zuciyarka ta natsu to wanne za a gabatar aisar ko ahwat wasu malamai suka ce aisar za a ɗauka domin shine ma ku yi ga rasulullahi sallama bayna amrayn ithnayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma wasu kuma suka ce ahwat yafi ahwat yafi yanzu misali ga misali shikenan mai akhdari nan nan akhdari misalin zan buga mai akhdari ya ce wa in asabahu shay'un shaqqa fi najasatihi ya ce falan zuwa alaihi ko idan wani abu ya same shi sai yana kokonto shin wannan abin najasa ne ko ko ba najasa ba ne sai ce falan na zuwa alaihi shakka fi najasati yana kokonta ruwan titi ne aka fantsalo masa a riga to wai najasa ne wannan ruwan sai ce fala na zaha alaihi babu komai a kansa ba sai ya yayyafa komai ba kaga nan menene aisar amma akwai mazhabin shafi'iyya sai suka ce sai ya yayyafa ruwa su ahwab ke kun ga ahwab ka je ka ci gaba da jin kaikayi a zuciyarka kana jin wannan abin kamar da damuwa kamar najasa ne ko ba najasa ba malikiya suka ce fala na zaha alaihi tunda dai shakka kake yi ba ka da tabbas ko ba ka da tabbas to sai suka baka fatawa bil aisir fala nadaha alaihi amma mazhabin shafi'iyya sai suka ce yanzahu sai yayi ya faruwa mun gane to kaga su shafi'iyya sun ba da fatawa da me da ahwatu su kuma malikiya sun ba da fatawa da me aisir to akwai irin wannan mun gane to manzala su sama ya kasance shi in aka ba Allah ya bashi zaben abu to sai ya zabi wanne yafi sauki sai ya ce ma al'ummarsa ta yi. Fa'iza kana isman kana ab'adan nasi minhu amma in wannan abin saɓo ne, to manzon sama ya fi kowa nisa zuwa gare shi, ya fi nisantar wannan abu. Wa man taqama Rasulullah sama li nafsihi sannan annabi sama bai taɓa ramuwa dan kansa ba a masa abu ya rama. Illa an tunta haka hurmatullahi sai dai idan an ci mutuncin alfarma Allah ne. tuntahaka hukmatullahi ta'ala sai dai idan an ci mutuncin alfarma Allah a nan idan aka keta alfarma Allah fayantakimu lillahi azza wa jalla biha to daga nan manzon Allah su sama ya kasance yana ɗaukan fansa ramuwa dan Allah maɗaukakin sarki haka ake son mutum ya zama in an baka haushi kai dan kanka kai aka bata mawa aka cutar da kai to ka yafi amma in Allah aka ci mutunci to kar ka yafi shi yasa al-imam al-sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa Makarimul Akhlaqi yace daga cikin zunubai akwai waɗanda daga cikin laifuffuka akwai wanda ba a yafewa ba a afuwa a saba ma Allah sai ka ce ai ba komai ha hainan sai inda karfinka ya ƙare amma in kai aka mawa to sai ka yafi amma in haƙƙin Allah aka keta aka ci mutuncin Allah aka ci mutuncin musulunci to anan ba yafiya anan ake son a ga faɗanka anan ake son a ga hankalinka ya tashi amma kai dan an maka abu wanda ya shafe ka kai sai ka hasala amma kuma a saba ma Allah madaukakin sarki abu nayya inna min ar-rijali bahimatun fi surati ar-rajuli as-sami'i al-musiri فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر يا بني يا كيدانا إن من الرجال بهيمة ba bahimatun ba bahimatan a cikin mutane akwai dabbobi jakuna fi suratin rajuli sami'il mubsiri zaka ganshi a cikin suran mutum mai ido mai gani mai ji ga in baka gane shi ba ga alama fatinul li kulli musibatin fi malihi in musiba ta samu dukiyarsa to a faɗai ce ki yanzu za ka ji ihu amma wa idza usiba bi dinihi lam yash'ur amma addini aka cutar ba komai to yace wannan dabba ne a cikin dabbobin ma na gida a cikin dabbobin gidan ma jaki ne dan dabbobin gida kala kala ne wasu sun fi wasu daraja to kaga wannan kun ga kun ga wannan kenan saboda haka manzon sama dabi'ar sa kenan haddathana muhammad ibn kathir qala akhbarana sufyan an zubayd an murrah an abdullah qala inna allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum lalle Allah ya rarraba muku ɗabi'unku kama qasama bainakum arzaqakum kaman yadda Allah ta'ala ya raba arzukokinku kowa da irin nasa kaga kaman shau kaman kaman Hafiz Ibrahim nan yana shi ko da yake shi kasa mutane gida yace fa nasu hadha hazzuhu malun wa za ilmun wa za ka makarimul akhlaq yace Allah ya kasa mutane gida uku wani Allah ya bashi ilimi wani ya bashi dukiya wani ya bashi kyakkyawar dabi'a sai yace fal malu illam fal ilmu fal malu illam tadkhihu muhassan bil ilmi kana nihayatal imlaqi ce ilimi dukiya in kana da ita amma baka tsare ta da ilimi ba to sai ta zama ƙarshen talauci sai ka bi kowa talauci dukiya da jahilci gara ba ta sannan sai ya ce wal ilmu illam تدقوا والعلم إن لم تقتنفه شمائل تعليه كان نهاية الإخفاق شيكم شيكم إلمي باب تاوى وان أبيئو وان لا شرك أوك كاشي تو سيازة مقرشان هلكا ميش إلمي باب تاوى وان أبيئو هلكا زي جامو متن وإن الله تعالى يؤتي المال من أحب ومن لا يحب ألا نباد دوكيا ga wanda yake so da kuma wanda baya so sai ya baka dukiya ba alama yana son ka bane yana ba wanda yake sai ba karunu yana son shi ne ya bashi ga duniya ne yanzu ya fi kowa kudi a duniya musulmi ne ba musulmi ba ne amma akwai musulmi masu kudi kuma haga akwai wala yutil imani illa man yuhibbu amma Allah baya ba da imani imani kuma kyakkyawar ɗabi'a ce sai wanda yake so faman banna bil mali an yunfiqahu duk mutumin da ya rowa da dukiya ya ƙi ba da ita wa khafal adu wa an yujahidahu sannan ya ji tsoron abokin gaba ya kasa yaƙarsa wa habal laila an yukabidahu sannan ya ji tsoron dare ya kasa kiyamun laili falyukfir min qawli la ilaha illa Allah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar nan ba an ba masu kuɗi dama bane kuma su je shi kenan su zama magwata suna ta la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah in an zo an ce su taimaka su ki taimakawa ko kuma sun ga ya kamata su taimaka su ki taimakawa kada ka zama mai kuɗi ladan ba a buƙatar ka ladanci na talakawa ne kai abin da ake so duk ladanan unguwa ka ce kowa ka sa mishi dubu ɗari ɗari duk wata amma ka zo ka riƙa kiran sallah nawa yau ka ki ba da kuɗi ba a yadda da wannan ba ba aikin mai kuɗi ba ne share masallaci kuɗi na dariya muna cikin wannan damuwa shi mutum ya zai ce maka yana azumin litinin da alhamis ga kuma masu yin azumi kullum kullum nan kullum sai sun yi azumin da ba lada azumin dole ba abinci amma shi ya je yana azumin litinin da alhamis kuma baya taimakon jama'a ba daidai ba ne wannan mummunan tunani ne lalacewa ce daga nan ana maganar in ba ka da abin da za ka iya yi shi kenan to ga dama sai kai wannan istighfarin ka riƙa yin la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar yake wannan hadisin malamai sun kai sun kawo a game da ingancinsa amma dai a takaice hadisi ne wanda yake ko da bai kai ko ina ba za ka iya siffanta shi da hasanun ne hasanun da ghairihi akwai maganganun malamai da yawa akai a wannan da suke da irin kwafi na kawai za su ga maganganun da aka yi a game da shi mun gane su daga hadisi ne da zai iya inganta shi malam albani ya ce sahihi ne amma mawqufi mawqufi ne amma fi hukmil marfu'i haka malam albani ya faɗa a cikin takhrijin da ya wannan littafin wato a cikin sahihu al-adab al-mufrad haka ya faɗa yace hadisi ne sahihi amma mawqufi ne mawqufi ne amma lahu hukumin rafi domin waɗannan maganganun ba wanda yake yi su ba annabi sallama ba amma dai ya tsaya ga sahabi ne sahabin da ya rawaito hadisin wato Abdullahi wani Abdullahi ne nan ta yaya aka gano Ibn Mas'ud ne Sufyanu fa aka ce fa Sufyanu ya rawaito daga Zubayd Zubayd kuma daga Murra Abdullahi ibn waye wannan Abdullahi ibn Umar ne ta yi aka gano abdullahi bin umar to ta yaya ne ne aka gano isnadin ta yaya to ayya aka aka gano cewa na abdullahi bin umar ne abu ɗaya ne fa kawai cikin sauƙi ta yi aka gano abdullahi bin umar ne sufiyanu aka ce ba almakki dan makka ne abdullahi ibn umar karshen rayuwarsa ba a makka yake yi ba abdullahi ibn umar so da kan aka ce abdullahi dan makka suka ce abdullahi suna nufin ma suna nufin ibn umar wallahu alam